hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
duk Najeriya babu jihar da suka yi dacen gwamna mai aiki mai taken sama aiki aiki irin jihar Kano muka yi sa'ar da ta alaramma Abdullahi Umar Ganduje.
mai girma ganduje ba ka duba kai ma wata ran kai ne za ka yi wannan tsufan a rinka firgita ka a rinka firgita mana da tijai a ce an cire shi daga sarauta more rayuwa jin daɗi walwala su suna cin walwala suna cin jin daɗi suna cin abinci su ci nama su dimimi mu ma muna buƙatar wannan muna buƙatar yan musu ilimi dole ta tabbata haka sanata rabi musa kwankwaso malam ibrahim shekaru ya zare mai siyasa daga ransa ya dawo shi ma kamar yadda nake ban da komai kansila ya fi ni haka shi ma rabi musa kwankwaso yanzu gwara ni ma ina kasuwa ina harkokina na business waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka tsuguna bata kare ba dangane da rikicin cikin gidan da yake ci yake cinyewa a tsakar gidan jam'iyyar APC a baya dai an samu rashin ga maciji tsakanin wasu 'ya'yan jam'iyyar da kuma shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshimale inda a wannan lokaci wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar suka ringa kallon kamata yayi shugaban jam'iyyar na ƙasa yayi murabus daga mukaminsa don samun zaman lafiyar jam'iyyar rikicin da ake ganin a baya tamkar 'ya'yan jam'iyyar hamayya ne ke yada jita-jita a kai yanzu haka wannan rashin jituwa ta kunno kai a tsakar gidan jam'iyyar wanda a iya cewa ta fara bayyana a fili karara dama dai cikin yayan jam'iyyar wasu na kallon cewa hanya ɗaya da za a iya ɗinke wannan baraka ita ce shugaban jam'iyyar na ƙasa adam soshomale ya yi murabus daga mukaminsa baya bayan nan dai mun jiyo yadda wani rikicin jam'iyyar ya taso a cikin jihar edo tsakanin gwamnan jihar da kuma shugaban jam'iyyar na ƙasa adam soshomale wanda har sai da ta kai an naɗa wani kwamiti domin sasanta su rikicin da ake ganin shi kansa shugaban jam'iyyar ya gaza magance shi ballantana ya kai ga magance sauran rikice-rikice na jam'iyyar waɗanda ke faruwa a wasu daga cikin jihohin ƙasar nan gwamnatin apc da itin kafuwarta a kan kujerar mulkin wannan ƙasa ta ƙudiri aniyar haɗa kan dukkanin 'ya'yan jam'iyyar da kuma tallafawa tare da samar da ayyukan yi ga al'ummar wannan ƙasa wanda ya zuwa yanzu wasu daga cikin al'ummar wannan ƙasa na kallon gazawar gwamnatin apc ta fuskoki da daban-daban an dai ta sa ran gwamnatin apc za ta yi duk mai yiwuwa wajen samar da canji na ƙasa kamar yadda taken jam'iyyar yake a kallo irin na su balan bala idris shugaban kungiyar tambol jagora reshen jihar kano na ganin gazawar gwamnatin apc a don haka suke ganin sanya aminu waziri tambol a gaba shine mafita ga wannan ƙasa canji na gaske ba irin wanda aka yi a baya ba najeriya muna buƙatar wanda zai saita mana rayuwarmu najeriya muna cikin wani yanayi wanda sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi ina saitin da shugaban shugaban kasa Muhammadu Buhari yake so ya dora Najeriya akai.
Har kasa gaba na ya faɗi sai ti irin wanda muke ciko kuma a wanda muke so ai mana. In wanda muke so ai mana ne tan ba a fare mana shi ba. Me muke so mu gani?
Me kuke so ai muku?
More rayuwa, jin daɗi, walwala, su suna cin walwala, suna cin jin daɗi, suna cin abinci su ci nama su dimimi. Mu muna buƙatar wannan. Muna buƙatar ai musu ilimi, muna buƙatar lafiya. Za duba lafiyar mu alaji a siyan katin asibiti ma naira goma sai ga sai ga talaka.
Dukkan wannan abubuwan da ka lissafa fa gwamnatin tarayya tana iya kokarinta akan wannan bangarori.
In tana yi ni dai gaskiya fifi sabillahi ban gani ba. in kuma akwai wanda i gani sai ya shigo ya ce a'a ya gani da na gani da ne magana yanzu a Najeriya muna buƙatar tambol a jihar Kano muna buƙatar irin su mai girma Malam Ibrahim Khalil ba dan komai ba saboda mutum ne sahihi shi ma saboda abin da nake so in tabbatar maka shine ka duba kwankwasiya suna ta cewa ba sa ganin kowa sai kwankwaso ba sa ji ba sa gani sai kwankwaso amma suna ganin Malam Ibrahim Khalil suna jin Malam Ibrahim Khalil me ijanyo nagartarsa kwalitinsa mutuncinsa rukon amanarsa tarbiyyarsa so kake ka kai Malam Ibrahim Khalil cikin jam'iyyar PDP kenan ba ni ko a wata jam'iyya malam ya fito fasina sai mun dafa masa mu yanzu yan jihar Kano malam ai bai damu sai ya tsaya a wata jam'iyya ba malam ko wata jam'iyya ya tsaya yan jam'iyyar PDP su zabe shi yan jam'iyyar wannan wacce take mulkama za su zabe shi yan jam'iyyu daban-daban za su zabi malam Ibrahim Khalil kyala malam Ibrahim Khalil shi yanzu a siyasa ya fi karfin kace wai sai jam'iyya daya kowa nasa ne kuma kowa yana tare da shi kuma kowa yana son sa kuma kowa yana kaunar sa tarbiyar sa amma duk ba wannan shi malam Ibrahim Khalil din shine ya nuna sha'awar cewa yana so ya tsaya takara malam Ibrahim Khalil yanzu saboda Allah gwagwarmai da yake a rayuwa bai cika ka fara tallansa ba sai ya cika tallatal ni fa dan jam'iyyar PDP ne ni malam ba dan jam'iyyar PDP bane mu yan PDP ne surfan wanda waɗannan suka yi mana hayaki suka sa ma daki suka kulle mu da kwado muka fito muka balla kwadon muka fito muka ba za mu yi su ba ba za mu yi su ba Najeriya dole mu samu canjin tambuwal jihar Kano muna kira Malam Ibrahim Khalil a fito fa a gwagwarmayar nan fa irin wacce aka yi a baya ba za mu yi da ita ba fa ka san ko yayan jam'iyyar hamayya ko ruwa mutum ya fada sai ku ce ya tada kura musamman aikace aikacen da dukkan gwamnatin jam'iyyar APC take amma duk ba ku gani ba ai alhaji ko mutum ne faɗa ruwa ya wanne tanjam ɗin ruwa ya fito ai ƙura ce don kaga ƙura ƙura ta ce.
tabbata kenan hamayya zalla kuke ba hamayya ba ce gyara kayan ka baya zama sauke mu raba dole misali za a cin PDP ai muna yaba wasu a APC akwai wanda muke yabawa misali ka dauko a APC din in ka dauko uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha wallahi muna yaba mata domin ta nuna ƙaunar talaka mu muna dai fata 2023 tambuwal ne a Najeriya Balan Bala Idris na jam'iyyar PDP da yake muna kan wannan layi shi ma dai Sunusi a wuci gwammaja na jam'iyyar APC cewa yi a jihar Kano ce ce ku ce ya ƙare domin kuwa gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana aikace aikace a don haka suke kallon babu wanda ya dace ya gaji buzun gwamnan face sanata Barau Jibril.
duk Najeriya babu jihar da suka yi dacen gwamna mai aiki mai taken sama aiki aiki irin jihar Kano muka yi sa'ar da ta alaramma Abdullahi Umar Ganduje saboda ka aikace aikacen a da nan da yake ta yi a jihar Kano duk ta inda ka shigo jihar Kano to zaka ga aikin mai gina gwamna sai dai wani hanzari ba gudu ba su al'ummar jihar Kano suna ganin kamar ba wai tituna ne da gada su ne a gaban su ba a'a ciki ma ya dauka cikin ma ya dauka ganin aikace aikacen nan da mutanen jihar Kano suka yi kuma saboda ya cire tuta a kaf Najeriya a cikin gwamnoni shi yasa zaka ji ko da yaushe mutanen Kano suna ta kiraye kirayen wane ne zai gaji mai girma gwamna muka dauko sanata Barau Jibran wanda an kalli shi ma kansa yadda yake ta kokari a majalisa da irin gudunmawarsa da ya bayar da irin wannan babban kwamiti da ya rike a majalisa na budget wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari kowa ya sani cewa a shekarun baya da aka ba wani wannan kwamitin ai an ga addi- yadda aka sha wahala shi yasa bana mutanen jihar Kano suka yi duban wannan aiki da yi ake kafa kungiyoyi yanzu idan ka ɗauki wannan kungiyar mai suna daga gandu da sai barau karkashin jagorancin Shehu Mansur Getsu kaga yadda ake shiga loko da sako ake dada wayewa da mutane kai kuma ake neman gudunmawar jama'a wanda da zarar lokaci ya zo mai gina gona da ya ce ga wanda za a yi wanda mana da babban yakinin cewa mai gina gona cewa zai a yi barau shi kuma zai je ya hau kujerar sanata wai shi barau din shine ya nuna muku cewa yana so ya takarar gwamna ne sai ya nuna alhaji ai irin su ake nema mutanen kirki to waɗanda- ai da wai sai ku bari kada a je a sa shi kuma abin da bai to ya- niyya to ai wannan shine tsari a zo a fito a nuna tun da wuri domin ya fara sanin cewa akwai gaggarumar kujera mai amfani wadda zai ci gaba da hidimta mutanen jihar Kano wannan aiki da yake wa mutanen Kano ta arewa ya kamata lokaci ya zo da mutanen Kano gabaki daya za mu amfana da irin aikin da yake yi ya zo rike mana kujerar gwamna ta jihar Kano saboda haka shi yasa muka zo mu ci gaba da wawa da mutane amma kai.
ko bai yi wuri ba duba da cewa wannan gwamnatin ma yaushe ta gama cin talata ballantana ta kai Baka ji- laraba ai te ne ake mutanen jihar Kano saboda in muka tsaya muka shiru sai wayannan yan kwankwasiya su zo su ce za su gafa mana foundation shi yasa tun yanzu muka zo muka tsara foundation a jihar nan ko mutanen Kano muna da yakinin cewa da zarin mai girma gwamna ya ce a yi barau mutanen Kano za su karba Sunusi a wuci gwammaja kenan na jam'iyyar APC. Da haka kuma za mu leka jihar Zamfara inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta bayyana cewa tana bincike kan yadda aka yi wata badakala na wasu makudan kudade har naira miliyan dubu ɗari biyu a wannan jiha. Zamanin tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari. Shugaban hukumar ta EFCC shiyar Sokoto Abdullahi Lawan ne ya bayyana hakan a Litinin ɗin nan wanda ya ce yanzu haka babban aikin da hukumar ta sanya a gaba shine bincika yadda tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya sarrafa wasu mazajen kudade har naira miliyan dubu ɗari biyu. Abdullahi Lawan wanda ya kara da cewa binciken wanda ya haɗar da badakala a wasu hukumomin gwamnatin jihar da kuma ɗaiɗaikun mutane wanda dukkaninsu sun yi aiki ne karkashin tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya kuma ce binciken zai shafi dukkanin 'yan kwangilar da suka karɓi kuɗaɗe da zummar za su gabatar da ayyuka a jihar ta Zamfara. Dama dai a 'yan kwanakin nan mun jiyo yadda gwamnan jihar Zamfara Muhammad Bello Matawalle ya zargi tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari da tasarrafin kuɗaɗen jihar. To wannan kenan, da wannan ne kuma za mu yi walan keluwa zuwa nan jihar Kano, mu fara waiwayar kalaman 'yan siyasa masu martani da kuma yabo ga gidajen da suka yi imani da shi. Farawa da kalaman Alhaji Mato bangare na jam'iyyar APC, wanda ya leko yana yaba wa gwamnan Kano bisa yadda ya ce gwamnan ya yi abin da ya kamata musamman a yankin ƙananan hukumomin Gezawa da Gabasawa.
domin geza da gabasawa ke wakilta kuma ina yabawa mai girma da bata musa iliyasu kwankwaso da mai girma dan sarauniya da mai girma muhammad garba da da mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi murtala silan garo ina yaba musu ne musu fatan alkhairi kuma akwai abubuwan da mai girma musa ilyasu kwankwasa ya mana muke masa godiya da ya hassasa mana hanyar mu tun daga dakata zuwa asibitin bela zuwa garin bangare zuwa garin sararin sabon fegi na geza wannan aiki bayan ya sauka mai girma gwamna ya ci gaba da aikin nan bayan sun sauka aka da aka ci gaba da aikin nan aikin nan sai ya tsaya daga iyaran gaza to daga iyaran gaza mai girma kwamishina abin da ya kai bangare ya kai garin tsalle daga ci goma sha hudu sun haɗa kai suna aikin gayya aikin gayya nan da suke kuma suka turo in zo in maka godiya ni ma in musu godiya da daga tansu da limamansu sun turo da sako da shugaban karamar hukumar geza hudu usman zainawa da mutar babawa da abdullahi moso waɗannan yan talikai da mai girma gerawa suna ba da gudunmawa a wannan aikin gayya da ake yau talata nan na baro ana aikin kuma aikin nan su waɗannan mutane suna ba da gudunmawa motoci tifa tifa akalla sun ba da tifa ta kai ɗari da hamsin leda ta kai ɗari biyu kuma wannan gudunmawa da suke barawa waɗannan yan talikai suna bayarwa ne saboda Allah da annabi aikin nan da ake yi yanzu shi mai girma shugaban karamar hukuma da shi ake aikin yana nan in kaga ya bar gurin sai an tashi ana ganin cewa kamar gwamnan jihar Kano ya tattara ayyukansa ne ya mai da su wani bangare bai damu da rayuwa al'ummar jihar ba a wannan yan hamayya ne in ba haraji da me za a biya ma'aikata ta duba tattalin arzikin kasa mana yanda yake in ba haraji ba dan shi din bane ba ma da albashin ma zai biyu akwai jihar fa da tafi girman da laba ko brigade amma ba ta iya biyan albashi tsawon shekara guda amma shi har yanzu ba ma'aikacin da zai ce ya kwana talatin da uku ba a biya shi albashinsa ba a jihar Kano saboda haka wannan godiya da nake da ta Musa Ilyasu wayannan daga tai da limamai na garin daga tai goma sha hudu sun ce ko ya mace ka nuna ka ce ita ce yar takara in dai har ka nuna ta to insha Allahu rabi wannan ƙuri'un ba za su kauce ba kuma za su zo su kare maka munnar an sake dawo da kai ma'aikatarka domin in suka zo munnar da suke addu'a ake maka tun daga lokacin malam Ibrahim shekaru suke maka addu'a har rayuwa ta kare ba za su daina ma addu'a ba watakila sai mai sauraro ya ce me ya hada karamar hukumar madobi kuma da wancan kananan hukumomi yo ai haƙi yake saukiya tunda kwamishina ne na raya karkara na misali kowane ne da aka ce koda zai yi nuni i a in aka ka dan takara wanda tasu ta zo daya ai zai iya nuna kuma shi ma za mu iya tsaye da shi takarar sanata dattijo a jam'iyyar apc alhaji mato bangare shi ma dai abdullahi iyo wafa shigowa ya wannan fili yana yaba wa gwamnan kanan bisa yadda ya ce ganduje ya cika dan siyasa ka yi maganin yan kwankwasiya ka jefa su a rijiya gaba dubu yan kwankwasiya da mai gidansu abba kabir yusuf da mai gidansa jagoransu injiniya da rabi musa kwankwaso yadda abba zaman gida dole ta tabbata haka sanata rabi musa kwankwaso malam ibrahim shekaru ya zare mai siyasa a daga ransa ya dawo shi ma kamar yadda nake ban da komai kansala ya fi ni haka shi ma rabi musa kwankwaso yanzu gwara ni ma ina kasuwa ina harkokina na business yana da jama'a kai kuma baka da jama'a a ka je wafa ka gani ka- kuma ka tambayi matasa masoya Dr. Abdullahi Umar Ganduje ni ina fatan ma da yadda Allah ni ne SA na yan kasuwa na jihar Kano wanda Kadimul Islam zai bani kuma ina gode wa kotu yau da ta tabbatar da sarakunan nan namu na yan kasu biyar masu daraja ta daya wannan abubuwa da mai girma Kadimul Islam na goggo yayi wallahi al'ummar jihar Kano suna godiya kuma da yadda Allah dimbin matasa maza da mata yara da manya da dattijai wannan ci gaba ne yazo a jihar Kano za su samu abubuwa jami'o'i ga private general hospital irin da Murtala ci gaba za su samu ga gadaje za a zuba a kowane general hospital gado mai cin mutum ɗari hurhudu ni ina kira mai girma gwamna asibitin nan ma a faɗaɗa shi a gado mai cin mutum dubu dubu kaga masarautun nan guda hudu da aka kirkira za a ringa samun fesha dubu hudu a jihar Kano wannan ci gaba ne an samu abubuwa aikin yi a jihar Kano ba za ku ga gwamnati cewa da bakin su suke cewa babu kuɗi yanzu a jihar Kano ba kuma suna kantamo abubuwan da za su ci kuɗi jihar Kano ba ta iya dauka ba to alhaji jigawa ma nawa take kowace local gama a jigawa suna da sarki akwai sarkin dutse akwai gumal akwai kafin hausa akwai ringim akwai hadeja wannan abubuwa ina gaya ma mozambil matasan mu za su samu abubuwan yi da yadda Allah har jami'o'i Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai dinga samo musu ayyuka daga gwamnatin tarayya ga sanatocin mu guda uku da muke da su mai girma sanata Barau Jibrin Maliya wanda muke mai fatan da yadda Allah shine zai gaji Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje in ya gama shimfiɗa ayyukan alherin nan 2023 mai girma sanata Barau Ai Jibrin Maliya zo zama gwamna kaga masarautun nan za su daɗa samun gudunmawa yadda Kadimul Islam zai ba su kafin shekara hudu ya zo ya wuce idan Barau ya zo ya dora zai ci gaba da yi kuma ina gode wa Kadimul Islam da ya bawa sarkinmu na Kano Sunusi Lami da Sunusi ya bashi shugaban sarakunan nan da wannan nake kiran al'ummar jihar Kano da a ba su haɗin kai sarakunan nan namu ai musu fatan alheri kuma ina gode wa speaker shugaban Senate Ahmad Lawan da ya bawa mai gidanmu wanda ya taɓa mana darakta a lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau Saddaunan Kano darakta na AMPP na yaɗa labarai da jihar Kano Alhaji Bashir Hayati Jantile wannan ɗauko shi da kai ka bashi mai bashi- mai baka shawara a bangaren siyasa wallahi Ahmad Lawan ka sa ƙwarya a gurbinta jantile muna ma fatan alheri Abdullahi iya wafa daga jam'iyyar APC. Kafin mu ɗauki kalaman alhajiji na goda, bari mu fara lekawa ƙaramar hukumar Gwale, inda muka karɓi bakuncin Muzammil Ibrahim Lulu na jam'iyyar PDP. A wannan rana ya shigo wannan fili ne, yana kokawa dangane da ɗan majalisar su na tarayya.
mun gaya musu wani dan majalisar tsautsayi dan majalisar dan bakara wani dan majalisa baya zuwa maulidi baya zuwa maukibi baya zuwa duk wani sha'ani da ake na maulidi da waliyai da muka yi ka duba sha'aban sharada wannan bawan Allah sha'aban dan majalisar tarayya na birni ya zo ya daga hannu ya nuna wa al'ummarsa ya nuna yan karamar hukumarsa cewar shi mutumin mutumin Allah ne ya zo ya yi waliyai an ja waliyai da shi an dawo da shi ya daga hannu masoyansa sun man jinjina mu sai muka waiga kudu babu namu muka waiga gabas babu namu muka waiga arewa babu babu namu saboda babu wani waliyai da yake zuwa ba wani maulidi da yake zuwa dama ana zaɓar dan majalisa ne domin ya je waliyai kuma ya zo ya daga hannu shikenan la ka jiga ai muna so dan majalisar da muka zaba ya tabbatar mana cewa namu ne wannan bawan Allah ana gaya ma duk dan majalisar da ka zaba ya kamata abin da al'umma ka suke so shi ma izo ya goyi baya wai dan majalisa ya je doka ko ya je waliyai wanne aka zabe shi la ka jiga ai babu dokar da yi mu ba yan karamar hukuma gwale ne yan karamar hukuma gwale ai dama mun gaya muku mun gaya muku cewar wannan dan majalisar da dan gari ganganci da ba ko rashin sani.
Wai wa turo ka ka taɓa majalisar nan.
Da ni ba ɗan ƙaramar hukumar gwale ba ne. Ina da wa ya haƙƙi, turo ina ka?
da right, ina da right domin ni ma ɗan ƙaramar hukumar gwale ne. Ina da ƴanci in faɗi albarkacin baki na. Kuma bari na gaya ma Mozambique wannan ɗan majalisa ba abin da zai waɗu ma ƙaramar hukumar gwale. Duk abin da za a zo a gaya mana ya aiki a gwale ba wani aiki da yi. Ka duba Alhaji Garbaɗi su. Wannan ba Allah Garbaɗi su babu irin aikin da bai ba.
Kamar me?
La ka ji ka Garbaɗi su fa ya sauka ya bara sola sola.
Yana Aka kai, ringa yana sata.
kai me To yayi?
yana kai Garbaɗi su yayi blok blok blok blok na makarantu babu adadi.
Kamar a Aka ina da ina ringa da ina, kamar a ina.
Ya yi mana katon asibiti a nan unguwar salanta ka je ka Ya gani.
sunan asibitin?
la ka ji ka wannan asibiti sunansa sunansa an yi shi ne na community na al'umma Ya karamar hukumar sunan Gwale.
asibitin?
la ka ji ka me yasa ka kure ni na gaya ma an yi asibiti a salanta lokacin garbaɗi su ka je ka duba ka gani kuma garbaɗi su ya yi mana abubuwa mana Gwamnati blok ta blok gwamnati ta yi aiki shikenan za ku hau ku ce garbaɗi sa ne.
la ka ji ka ana gaya ma wannan bawan Allah ya ma saukai dinga yin sola ni kaina ya bani sola guda biyu na kawo ta jarin jayen makera wannan bawan Allah babu irin abin da garbaɗi su bai ba ni abin da yasa nake so in gaya wa dattijai a jihar Kano muna goyon bayan mun tare adanan ba dan siyasa bane Muzammil Ibrahim Lulu na jam'iyyar PDP. Moyoyi batun nan na sabon tsarin gwamnatin jihar Kano ga matuƙa babura masu kafa uku, wanda gwamnatin ta ce za su biya wasu kuɗaɗen rijista, inda kuma wasu musamman 'ya'yan jam'iyyar hamayya ke kallon hakan wani ƙanshin mutuwa ne ake shirin yi wa matuƙa baburan, kamar yadda Alhaji na goda na jam'iyyar PDP ya bayyana.
bisa zargi jiya wajen karfe hudu da wani abu na yamma muna zargin a gidan gwamnati an yi wani taro cewar da 'yan adaidaitan nan za su daina liƙa hoton mai girma dr rabi musa kwankwaso da sai a rage musu wannan abin da ake so a yi musu ko kuma ma a ce an cire gaba ɗaya kar ku cire amma su 'yan adaidaita muna roƙon ku an san kuna ƙaunar injiniya rabi musa kwankwaso to ku ku ɓoye aƙidar ku a cikin zuciyarku akwai lokaci da zai zo wanda lokacin da mai girma ganduje yake cewa an ɗauki sanda an narka masa a bayansa so ɗari yanzu ya rama so ɗaya ana ihu sai ya rama casa'in da tara to casa'in da taran nan mai girma ganduje akan yan adaidaita sahu za ka rama ko kuwa akan injiniya rabi kwankwaso ko akan mutanen gari Wancan labarin da ka samu ya aka ta wace hanya kuka same shi.
ai duk lokacin da suka zauna mutanen ganduje su uku to akwai namu mutum ɗaya ko mutum biyu za su bugo waya su gaya mana ga abin da aka yi ga abin da aka yi don mu isar da sako mu gaya wa al'ummar jihar kano kuma ina kira da mai girma ganduje ka ce ba da gilli ko da gayya ko da wani abu ka naɗa wa'annan mutanen ka ce ka ba su sarauta ba to in dai ba da gilli kai ba har yau me ya hana ma'aikatan fadar sarkin kano malam muhammadu sunusi har yau ba a biya su albashi ba in ba wani abu kai ba cewa aka yi kafin gumin mutum ya bushe daga jikinsa ka biya shi haƙƙinsa amma baka biya su haƙƙinsa ba kana cewa Wai kai ma'aikaci ne?
in ba ma'aikaci ba ne a baya fa kana ganin masu gadin makabarta sai ai wata 28 26 ba a ba su dubu hurhudu ba muka yi magana muka yi magana yaki neman jifa da kujerarsa nake aiki sacrifice na sa kai kuma yanzu shikenan a zo a rinka yin irin wa'annan abubuwan duk wani malami da yake jihar Kano duk wani malami da yake arewacin Najeriya ya fito ya ce ka dubi Allah wannan abin da kake tarihi ne ba wai malam Muhammadu Sunusi kake so ka ruguza ba tarihin jihar Kano na shekara dubu da wani abu shi kake so ka ruguza domin Shehu Usmanu dan Fodiyo shine izo ibawo masarautar kanan nan ibata tuta domin an same mu da rigan mu an same mu da addinin mu an same mu da ilimin mu an same mu da karatun mu an same mu da masallatan mu amma rana daya haka kawai babu gaira babu dalili idan ba da gilli ba ba da gayya ba me ya kai ka gididduba wannan masarautar wai saka wai kana zuwa inda aka yi masarautun nan kaga yadda mutane suke murna kuwa ba wanda yake yin munna kuma ba dan Allah aka yi ta ba in dan Allah aka yi ta ya kamata wa'annan wa'anda yanzu kamar sarkin ban Kano Alhaji Mutara Adananu mai shekara wajen 90 da wani abu mai girma ganduja baka duba kai ma wataran kai ne zaka yi wannan tsufan a rinka firgita ka a rinka firgita mana da tijai a ce an cire shi daga sarauta wannan abun bakin ciki ne abin da kake abin takaici Alhaji na goda na jam'iyyar PDP. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan kasafin kuɗin baɗi na naira tiriliyan goma da biliyan ɗari biyar da casa'in da hudu. Yayin da yake sanya hannun shugaba Buhari ya ce ya rattaba hannun ne cikin doka da oda. Daga cikin waɗanda suka kasance a yayin rattaba hannun akwai mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo da kuma shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan sai kuma takwaransa na wakilai Femi Bajabiye Mila da sakataren gwamnati Bos Mustapha da kuma wasu jigajigan gwamnatin tarayya. Kafin mu yi sallama a madadin shugaban karamar hukumar Tarauni, Honorable Mu'azzam Ibrahim mai nasara da al'ummar Tarauni baki daya suna mika godiya ga dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Tarauni bisa abu guda uku. Biyo kai kudure kan mayar da kwalejin koyon harkokin noma da take cikin Tarauni zuwa jami'ar koyon harkokin noma da kuma saka hanyar da tashi daga unguwar Karkasara Jambulo da Hassan Gwarzo ta wuce zuwa Kundum da Dan Tsinki ta yadda za a gyara gyara hanyoyin su kasance masu inganci. Wannan sanarwa dai mun same ta ne daga mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar tarauni a kan harkokin yada labarai da sadarwa wato Comrade Gambadar Manawa.
Hangen dala, hangen dala, ba shiga birni ba.
Baki ɗaya da haka ne kuma shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa. Dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasayi. Ahmad Rabiu Jayin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.